يفرج كربا فات مضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة
da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukacin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama jama'a sauraro ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa daga cikin wannan gidan rediyo mai albarka a wannan rana mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da alkhairin da yake cikinta dukkanin fitina da take cikinta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu da ita sa mu dace da irin ayyukan da ya yarda da su kuma yake son su kamar yadda aka saba a cikin shirin mukan kasance tare da ku ni Aminu Khidir Idris tare da Dr. Abdalla Umar Usman Gadankaya a al'adar wannan shiri namu yakan ɗauki tarihin magabata da idan aka ce magabata su ne sa'ajin farko na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan baya hanawa lokaci zuwa lokaci idan wani abu ya zo shirin ya ɗan ratse ya tattauna akan wannan abun da mutane suke da buƙatarsa akan wannan lokacin mun yi ta samun saƙonni a cikin shirin mai albarka da 'yan uwa suke rubutawa don mun yi tarihihika tarihai na wasu mutane wanda muka taɓa wani ɓangare tun daga wannan lokacin mutane suke tuntuɓar mu a cikin shirin akan mu tattauna akan wannan matsala da za mu tattauna a kanta wanda ina ga sakon da muka ɗauka na ƙarshe a satin da ya huce irin wannan tunasarwar aka ƙara yi mana cewa matsalan nan fa tana nan ana bin mu to dama idan mun samu wani abu muhimmi mukan dan yi ratse mu dauke shi shi shi kadai maimakon a al'adar shirin mu dauki tarihin sahabi mu fitar da abubuwan da za a yi koyi a cikin tarihin sa sai mu dauke wani maudu'i guda daya sai mu tattauna akan shi sai mu rika dauko rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har ma da ta mai gaba ɗayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ga akan wannan abun yaya suka yi me suka aikata abin da za mu tattauna a kan shi shine yau menene musulunci ya ce dangane da mutum namiji ya ƙauracewa matar shi ko kuma mata ta ƙauracewa mijinta mai musulunci ya ce insha Allahu kamar da na faɗa abu ne wanda yake addinin musulunci ya yi mana bayani a kansa sai dai abin da ya rage mu gani cewa shin mu muna yin sa ne yadda musulunci ya ce ko kuma a'a wani salon muka ɗauka sannan ya halatta ga mace ga namiji ko kuma a'a ya halatta ga namiji ne bai halatta ga mace ba ko ya halatta ga mace bai halatta da namiji ba ko dukkaninsu bai halatta ba a gare su tunda abu ne wanda yake idan mun yi duba za mu ga yana faruwa to akwai bukatar mu san hukuncin musulunci a cikinsa wala ya lahu an ya fa'ala fi'ilan bai halatta ga mutum ya aikata wani aiki in dai aiki ne dan adam zai aikata shi to baya halatta ya aikata aikin sai ya fara tsayawa ya san hukuncin Allah madaukakin sarki akan wannan hukuncin wannan doka ce haka ake so dukkanin wani musulmi idan ya yi nufin aikata abu kafin ya aikata shi ya saurara ya tambayi hukuncin Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan hukuncin a cikin wannan aikin sannan in ya san hukuncin Allah maɗaukakin sarki sai ya san menene zai aikata halal ne ko haram ne lada zai samu ko kuma dai kawai zaɓi aka bashi yayi idan wanda aka ce yayi ne wajibi ne ko kuma abin ne da yake an ce ya aikata ba wajibi bane amma dai an ce ya aikata ko zaɓi aka bashi idan kuma haramun ne shin wannan haramcin haramun ne da aka hane shi ya aikata ko haram ne wanda an hana shi ya aikata amma idan ya aikata ba shi da laifi idan kuma bai aikata ba zai samu dan wani kamasho na lada wayannan su ne abubuwan da ya kamata mu tattauna a cikin wannan shiri mai albarka ga 'yan uwa masu bibiyan mu a cikin shirin wannan shine maudu'in da za mu tattauna da irin wannan kamar da na faɗa tun a farko akwai tambayoyi da suka ringa shigowa da yawa wanda wasu ma ba sai mun faɗe su a kafa irin wannan ta da mutane suke saurara ba wasu kuma za mu iya faɗan su wasu za ka ga tambayoyin kuma sun shigo ne daga maza wasu kuma sun shigo ne daga mata kinan wannan abin yana faruwa ta dukkanin ɓangarori guda biyun akan iya samun shi kowanne yana aikatawa sannan wa'in na sabubba ne suke sakawa mace ko miji ɗaya a cikinsu ya ƙauracewa ɗaya wa'in na sabuba ne idan da sabuban suwa ne ne shin sabuban addinin musulunci ya yarda da su baki daya ko kuma akwai wanda addinin musulunci ya magana a kansu ya ce ya nuna su ne sabubban da suke iya sawa ai cewa idan kuma wa'annan sabubban karbabbu ne za mu ji isha Allahu idan ma ba karbabbu ba ne za mu ji da yardar Allah aji na farko Allah maɗaukakin sarki in yi magana a kai menene ya ce aji na biyu mai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce sannan mu gangaro aji na uku mai malamai suka ce dangane da idan na ce malamai ina nufi tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama me ne suka ce dangane da wannan mas'ala yaya suka fahimci faɗin Allah maɗaukakin sarki inda Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya fara magana ya ce fa'izohunna وهجروهن في المضاجع واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يوشيني مجي يا حرمت أغريشي كوكما بي حالت أغريشي بيك أولد شو ما تسا وإنن kaɗan daga cikin abubuwan da za mu bibiya kenan a cikin wannan shiri namu mai albarka tambayoyi da suka zo a baya wasu daga cikinsu watakila za su iya maimaituwa wasu kuma idan ba su maimaitu ba muna da su in Allah yadda za mu karanta su wasu kuma waɗanda suke kusan su ne ginshiki a cikin shirin wanda su ne za mu tattauna a kai magane suke kawowa menene kuma hanyoyin abu na ƙarshe hanyoyin da za a bi a warware irin wannan matsala bayan mun ji irin abubuwan da yake haifarwa sannan da shawarwari da za mu ji a cikin wannan shiri mai albarka da fatan yan uwa za su bibiye mu a cikin shirin don mu ji irin yadda shirin zai ba da gudunmawar shi dangane da abin da yake faruwa na ita wannan matsala da yawa daga cikin 'yan uwa da suka matsu suke ta bibiyan mu a cikin shirin wannan shi ta ce ita ce ranar da muka ɗauka don mu tattauna a cikin abubuwan da kuke bibiyan mu kuke tunasar da mu wanda kusan zan ce alkawari ne da aka yi akan wannan shiri malamai da dama daga cikin magabata masu tafsirin alkur'ani sun yi maganganu akan wannan mas'ala kwarai da gaske kuma sun kawo hanyoyi na kaucewa ita wannan mas'ala idan an samu an shiga an fada cikinta wanda asali kin shiga cikin nata shine abin da yafi kauce mata shine abin da yafi neman mafita shine abin da yafi amma dama ba a iya rasa mutum wani abu ya same shi ko yana sani ko baya sani ya fada cikin wani irin yanayi to idan ya fada din menene mafita Allah maɗaukakin sarki da ya mu bai bar mu haka ba sai dai tsara mana tsari na rayuwa ya za mu tafiyar da rayuwarmu to wannan tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara mana dole ne ɗan adam ya tsaya akan wannan tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi a kai ya tsayar da shi a kai shi mutum musulmi duka inda yake yana bibiyan yana karkashin tsarin rayuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi a kai idan ku ya kauce mata to za ka gaba za a sami biyan bukata ba a rayuwa duniya da kuma lahira wayannan abubuwa ne da suke bukatar mutane su kasance ala basira Allah maɗaukakin sarki shi ya fara magana akan wannan mas'ala da zamu tattauna inda ya kana inda ya faɗa a cikin littafinsa lati takhafuna nushuzahunna alamai sun yi magana akan annushuz menene ma'ana annushuz suka ce annushuz shine al-imtina'u an al-qiyam bi huquqiz zawjiyya al-imtina'u an al-qiyam bi huquqiz zawjiyya samu mata ta ƙi ba da haƙƙin auratayya Allah ce to idan mace ta ƙi ba da haƙƙin auratayya ko kuna jin tsoron za ta ƙi ba da haƙƙin auratayya kowane irin haƙƙi auratayya tana da haƙƙi da dama wata mata ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa ina so in san haƙƙin mijina a kaina kafin in aure ina so in san haƙƙin mijina kafin na aure so da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya gaya mata yake cewa da za a ce mijinki kurji ya fito masa da wannan ruwa-ruwan mai kamar jini-jini a haɗe ki zo ki ringa lashe masa ki sa harshen ki ki ringa lashe masa baki biya haƙƙin mijinki da yake kanki ba ta ce haka ne ya ce haka ne ta ce to inda ya haka ne na haƙura da auren ba zan iya sauke irin wannan haƙƙin ba kaga haka ake so to mutum in yana da buƙatar yin abu ya san menene hukuncin abin to lokacin da mata ta ki bayar da ko miji yake jin tsoron mata ba za ta ba da haƙƙinsa na aure ba in an ce haƙƙin aure ya shafi komai da komai ya shafi komai da komai duk abin da yake haƙƙi ne akan kinashi ya shafi wannan ɓangare. to Allah maɗaukakin sarki ce idan maza sun ji tsoron matansu ba za su tsaya da haƙƙin su na auratayya ba fa'izuhunna ce to sai ku yi musu wa'azi sai mutum ya mata wa'azi shine matakin farko gya mata menene Allah da manzo ya ce menene addinin musulunci ya ce idan ta bi shi kenan idan ba bi ba sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo wani abun idan ta ƙi wahajiruhunna to anan ne maganar ƙauracewa ta zo mutum ya ƙauracewa matarsa kinan Allah maɗaukakin sarki ya yi magana ta yadda mutum za ya ƙauracewa matarsa kamar da na faɗa Allah ne ya fara wannan magana kenan saboda haka ya ce idan an ƙaurace mata ta bi ta yi abin da ake so ta dawo ta ba shi haƙƙinsa shi kenan idan ta ƙi wadribuhunna ya ce to anan ma za ku iya dukansu wanda kuma malaman fikiyo sun yi bayani matuƙa wani irin duka ne ya za a yi dukan da yaya za a yi shi wannan magana ce da malaman fiƙihu sun tattauna kowa ya faɗi irin yadda yake gani shi ma mazala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi irin nasa abin da zai ce ɗin a kai amma dai wannan wani abu ne wanda yake tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to ba kuma mai magana a kai amma dai hukuncin mas'alar ka santa ka sanya za ka bullo mata ka san me mafita ka san ina ne za ka zauna ka aikata ko kuma ba za ka aikata ba menene ya kamata ka yi lokacin da ka tsinci kanka a cikin irin wannan mas'alar shin ke ce mijinki ya kaurace miki ko kuma a'a ke ce kika kaurace wa mijin naki duka wannan mas'ala ce wacce take tana faruwa amma dai ka san hukuncinta shine abin da ya kamata ko ya zama wajibi akan ka kai mutum musulmi akramakallahu wannan ita ce mas'alar da za mu tattauna akan ta kamar yadda muka yi wa 'yan uwa alkawari to akramakallahu da farko ita kanta wannan matsala menene abin da yake janyowa ɗaya kauracewa ɗaya ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو نفر كودي كما يدل أنواع قباتر a wannan matsala ce daga cikin matsaloli na ma'aurata kuma manyan matsaloli ina so ne shimfiɗa da cewa wato shi zaman aure zama ne na mutunci zaman aure zama ne na kimanta juna zaman aure zama ne na addini kuma addini ya tsara wa mutane yaya za su rayu ba zama ne na ta ce barkace ba kuma ba zama ne na bauta ba ba kuma zama ne wanda yake na dole na kai wa mutum mu'amala mummuna wacce kaga dama ba a dukkan bangaren guda biyu na ma'aurata shi sa alkur'ani a cike dake da ayoyi da suke magana akan kyautata zamantakewa a zaman aure kaɗan daga cikinsu Allah yana cewa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da matanku ku zauna da iyalinku ku zauna da junanku da ainihin wato kyakkyawan hanya sananniya al ma'ruf abinda Allah yake so kuma abinda shari'a ta yaba a wata ayar Allah ya ce wala hunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf su mata suna da haƙƙi wato akan mazajensu kamar yadda mazajen suke da haƙƙi a kansu ma'ana ana bin mace bashin hakkoki na zamantakewa na kula da wato auratayya kamar yadda shi ma namiji ana bin sa bashin waɗannan hakoki wanzu Allah faɗa cikin hadisi khairukum khairukum linsa'ihim mafi alheri a cikin ku mafi alheri ga iyalinsu wato wanda yake kyautata wa iyalinsa wa ana khairukum li ahli ni ne na fi ku alkhairi na fi ku kyautata wa iyalina za mu zo za mu buga misalai da bayanai a takaici dangane da irin kyautatawa da annabi yake yi wa wato iyalinsa idan ma'aurata ba su gane wannan ba suka mai da zaman aure zama ne na al'ada aka mai da zaman aure zama ne na tamore akwai wanda suke daukanta zaman tamore zaman jin daɗi suna duban ɓangaren biyan bukata na ɗan adam kawai shine ke gabansu na sha'awa to wannan wannan wannan ba manufa ce mai kyau ba in kai dauki wannan to baka da bambanci da dabba da za ta kusanci yar uwarta dan ta biya bukata in dan biyan bukatan sha'awa ne akuya da taure ma suna yi tinkiya da rago ma suna yi a bujimi da saniya ma suna yi dabbobi suna yi so ba zama ne na wato sirfan ma'anarsa a biya bukatar sha'awa kawai ba ba shi bane gaskiya so yayin da ma'aurata ba su gane wannan matsalolin ba kuma ba su yadda su dauki wato darasi ko a koya musu zamantakewa na aure daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da gidan mutanen kwarai ba to za a ci shan wahala magana ta kauracewa magana ta farko na'am ya zo a sunna ya zo a ƙura'ani Um, namiji yana iya kauracewa matarsa saboda wani dalili hmm. amma ba mu ji ba ba a gaya mana ba inda kuma mace za ta kauracewa mijinta to kenan shi ya halatta ya kaura ita banda ita eh shi ma ya halatta din za mu bayani na'am kar a bar shi a bude haka sai kar a bar shi a dunkule yawa yau shine ya kamata ya kaurace mata eh to kai kullu kana tattaunawa akan ita asalin wannan magana to um kamar yadda na faɗa akwai kauracewa din a shari'a kada mu rufe kofar gabaki daya akwai kauracewa alqur'ani yayi magana cewa واللاتي تخافون نشوزهن فعيذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنا لكم فإن أطعنا لكم
فإن أطعنا لكم يوا فأف يوا فأتوهن أجورهن كو ولا تبغوا عليهن عليهن سبيلا صحيح صحيح um, ayar abin da take nufi shine akan samu mata masu kangara su fandare wa mazajensu a wajen mu'amala to Allah ya ce matan da kuke jin tsoron kangare wasu da fandare wasu ko kuma kuka san gashi sun fandare ko sun kangare to ku yi musu wa'azi fahajiruhunna wannan fa'iduhunna ku yi musu wa'azi ku hada su da Allah kaga ashe zamantakewa na aure tana bukatar nasiha da fadakar da juna wannan mace za ta yi namiji namiji zai iya mace sannan Allah ce ku kaurace musu sannan kuma Allah ya ce in kun kaurace musu ba su yi ba ku da ke su amma idan sun yi da'a sun dawo to shi kenan karku ci gaba da kaurace musu yawwa ƙwarai da gaske to annabi ya yi magana akan duka din wani irin duka ne ba duka wanda ni da kai muka faɗa ba eh saboda kar wani ya ɗauki wannan mataki ne da zai ya ta casa matarsa annabi ce zarban gairu mubarrahin kuma shi duka ma ba san sa ake ba duka ba mai cutarwa ba ba mai zubar da jini ba mai karya kashi ba yawa kuma sai ce yanzu a wani hadisin ma sai annabi yake ce yake yake zargin dukan ma yake kyamatansa yace yanzu ɗayan ku zai zo ya dinga dukan matarsa verbal abd kamar yadda zai da kibawansa ai bai kamata ba sannan kuma ya annabi yace yanzu ɗayan ku baya jin kunya ya bugi matarsa da rana kuma da ya zo ya neme ta da daddare a wani hadisin annabi ya dake ya daɗa cewa ya ce masu dukan matansu a cikin ku laysa ulaika bi khiyarikum waɗannan ba zababbun mutane bane a cikin ku kaga ga wancan abin da Allah ya bayani sannan kuma annabi ya sharhi ba abu ne yawa ba abu ne da ake san sa ba kar mutum ya dauki wannan to kaga anan an kawo magana kauracewa abu na biyu a sunna ya tabbata annabi shi kansa ya kauracewa iyalinsa to aka makallahu kafin mu kaura mu dawo daga kaurace wannan sai magana da aka bayani akan duka ne Allah ya ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tunda muna koyi ne da sahabbai kamar da shirin rayuwar yake a shirin sunan shirin yake rayuwa a barko na'am kamar kai magana kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba dukan matarsa ba eh kwarai kuwa na'am kwarai da gaske ai shi sa na ce maka ba ni sunan shi ya yi bayani yadda ya kamata a yi kar a cutar sannan kuma ya kawo wasu dalilai da za su nuna masu a kyamaci ma abin ko ba aka bane ba yawwa so a nan gurin duka wannan mai manufarsa kyautata zamantakewa kyautata zamantakewa da nuna kauna ma juna kuma ya tabbata kenan mace za ta iya mutum laifi tunda Allah ce wallahi ta kafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna to wannan kenan to a nan gurin shi annabi kansa wani abu ya shiga tsakaninsa da iyalinsa ya kaurace musu mun da magana kauracewa yawa dan mu wai biz na kauracewa yawa dan akwai yanayin da gaskiya wata mata sai ka kaurace mata mala eh akwai tsayar da suke dole sai an dan kaurace musu din koyaya yawa to a nan gurin abin da ya faru shine zuwa suka suka taru suka hada baki su mata annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ta kawo bukatun ta kaza wannan ta kawo bukatun ta kaza wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza suka ta dai faɗan abubuwa na bukatu na duniya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga cewa wannan shi Allah ya turo shi a matsayin annabi ne mai faɗakarwa ba annabi ne da ya zo mai kuɗi da dukiya da arziki da ba mata ba wannan kenan da haka kuma su suka nuna bukatunsu a wannan lokaci da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kaurace musu na wani lokaci har sai da ya kwana 29 da ya dawo ne ma a ina na aisha Allah mata rahama Allah kara mata yarda sai take cewa to ai wata bai cika ba ka dawo sai ya ce mata to ai wata kwana 29 ne dama idan idan ba a gan shi bane sai a cika ta ya zama kwana sai ya zama kwana 30 a shahar kis unwa 20 yawman kenan kwana 29 to kaga annabi yayi so a nan gurin abinda muke faɗa wa mutane bari mu fara da maza yayin da mace ta yi maka laifi ta yi maka kuskure ta yi maka laifi ta yi maka kuskure abu na farko da zaka fara yi kai mata wa'azi kamar yadda qur'ani ya ce fa'izuhunna sai an ja mata kunne sai an mata nasiha sai an nusantar da ita sai an nuna mata kuskure ne sai an yi kaza sai an yi kaza abubuwa da yawa waɗanda ba ni sunan shi ya kamata a faɗakar da ita a nuna mata daidai ɗinta da kuskurenta idan an yi mata waɗannan abubuwan gabaki ɗaya ta kangare ta taurare ta nuna a'a a mu'amala ta nuna a'a a ainihin wato zamantakewar ta yau da gobe to ya halatta a ƙaurace mata to kuma wajen irin kauracewa manzo Allah ya ce idan zaka kaurace din wala tahjur illa fil bait kada ka kaurace wa matarka sai a cikin gida sai a cikin gida ban gane sai a cikin gida ba kada mutum ya ce ya kaurace wa matarsa ya tafi wani gida yana kwana kada mutum ya ce ya kaurace wa matarsa ya rabu da kwanciya da ita a daki daya to ko kauracewar ma ka duba fa kauracewar ita kanta an kayyade ta kana nan a ɗakinka idan girkinta ne ta shigo girkinta ta zo amma ka juya mata baya so akar makalla a nan mutum mai gida biyu yana da nan gidan matarsa nan gidan ba zai iya kaura daga gidan ɗaya matar bai koma gidan a zai ci gaba da kwana ne a ɗakinta rabon girkinta da abincinta za ta yi amma idan ya zo ya ƙaurace mata me ya ƙauracewan juya mata baya a shimfiɗa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka gaurace mata ka fita waje za ka dawo ne akwai matsala fa gidanka ne to kaga lokacin da kuma ka dawo ka ka karya wata matar mai taurin kai ne wallahi in shekara za ka yi ba ruwanta in dai za ta ci ta sha ya'yanta su ci su sha ba ruwanta ci a raka gona taki to kaga wanda ka zauna a gidan tana kallon ka kana kallon ta ka kaurace mata yafi ciwo wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kin cin abinci wannan ra'ayi ne in mutum ya ga dama in yana ganin kin cin abincinta zai ladabtar da ita ta na dole gwanda kawai kana cikin fushinka an kawo girkin ka kaɗi ba ka gyara kawai in ya so ka kamo wata hanya da zaka ladabtar da ita ba wannan ba to amma abinda mutane suke yi na yau na ƙaurace wa matansu kaga mutum ya ƙaurace wa matarsa ya daina mata magana mu a riwaya da muka karanta muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙaurace iyalansa ba a ce ya daina wa matansa magana ba to wannan jahiliya ne abinda mutane suke wai dan matar ka ta dina ta ta maka laifi mutum ya daina mata magana wata daya wata biyu wasu ma fa aka ce wallahi tallahi sai su dauki lokaci mai tsawo magana ba sa yi akwai wanda wai wai abin duk abin da take so sai dai ta rubuta mai a takarda shi ma sai ya rubuta an yi wannan abin kudin cafane sai ya irga kudin cafanan ya dora mata akan talabishin ya fita sai tafiyarsa idan tana bukatar wani abu saboda suna fushi ba za ta je ta yi masa magana ba sai ta tura 'ya'yansa su je su gaya masu ce kaza ku je ku ce baban ku kaza wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne ba daidai ba ne ya koma aurata ku ji tsoron Allah kai ma abin da ka yi na kai banza da ita ka yi kulata ya kawo abin amfani ya kawo abinci ya kawo cefane ba zai kira ta ya ce gashi ba sai da ya kira 'ya'yanta ya ba su ko kuma ya je dangwara mata ya jefar mata a kofar ɗakin ta ko a kofar kishin wannan shi ma ba daidai ba ne zuciyar nan ta yi muni kwarai akwai matar da wata rana take tambaya na ta ce akar makalla tana cikin damuwa da ɓacin rai ce da Allah ina so ai mun bayani me hukuncin aure na yau miji na shekara hudu rabona da shi muna gida ɗaya shekara hudu ba mu taɓa kwanciya a shimfiɗa ba ta ce amma malam in na ce maka ba da abinci na maka karya ina da abinci ina da motar hawa komai da ka sani na bukatun rayuwa yana yi amma ya ƙaurace min nayi nayi nayi nayi kullum in dare ya muna cikin bacin rai da damuwa da shi da ƙarshe ya ce min dole ne sai an tilasta ni haka ya gaya mu ta ce na zuba masa ido ni fa na gaji don na ji an ce wasu suna cewa ba aure na ce a akwai aure a tsakanin kutun da dai ba sakin ki yayi ba na mata tambayoyi nake cewa to bai da lafiya ne ta ce wallahi malam lafiyarsa kalau shi da kansa ya faɗa lafiyarsa kalau yace bai ra'ayi bane ba to kaga wannan akwai zalunci akwai cutarwa a ciki shekara hudu shekara hudu yanzu in haihuwa ne ma fa inda la Allah in mai haihuwa duk shekara ne yaya hudu fa sun tafi kenan yaya hudu in mai haihuwa duk shekara biyu ne yaya biyu sun tafi in mai haihuwa duk shekara uku ne an yi asarar da guda to wannan wani irin bacin rai ne wannan wani irin zuciya ne wannan wace irin tabi'a ne wannan wani irin hali ne wannan mutum ya kaurace wa matar zuwa wannan wani kuma kaurace da yake yi kawai don ya tsane ta ne saboda baya son ta kurin yana da wasu matan idan ya je can ɗakin ya je biya bukatarsa ya komai amma ɗakin wannan ya zo ɗakin bacci ne kuma mata kamata ku lura akwai mazajen da suke mayar da ɗakunan ku ɗakin bacci in ya je ɗakin waccar ba wani magana ko amarya ko wani abu ya danganta tsiyar namiji in ya tashi ba lalle ne sai akan amarya ba wani yanzu uwar gidansa ne ke tsoronta da haka ita ba fashi akan sha'aninta amma kuma ya rena amaryar saboda ba ta da yaji ba ta da fada so da yawan su wasu kauracewar ta tsiya ce wata ce yake kaurace mata amma sauran kuma yana biya musu bukatarsu to shi ma wannan gaskiya zalunci ne kuma ba daidai bane kuma fa Allah zai tambaye mutum yanzu wannan matar da kaurace mata shekara hudu akwai wadda take shekara biyu tsakanin su da ita da mijinta to yanzu dan Allah zina za ta je ta yi zina za ta je ta yi ai wannan kaga akwai cutarwa wallahi akwai zalunci rashin kyautawa ne matuƙa to amma ya kamata ka gane wani abu mala aminu idan wai bahaushe na cewa idan bera yana da sata da dama tana da tana tana da wari eh haka ne gaskiya maza suna da uzuri wani lokacin ya kamata a tambaye su me yasa suka kaurace malam wata matar ba ta da hali mai kyau akwai matar da a duniya mazaje suna fada sai dai mijin ya zo ya neme ta kullum kwanan duniya shi zai zo yana neman ta yana lallabanta akan harkar alaƙar aure kamar wannan ya nu- ta nuna shi ne mabukaci ita ba ta da bukata to wani haushi sai kuntace shi a a ransa sai ce to a tafi a haka shi bai zai neme ta ba Shi ka wannan fahimta matsalar kenan.
yawa to irin wannan kuma sai ta zo ta ce wai wai ya kaurace mata Kaurace mata eh ban sani ko ka fahimce ni to akram kallahu kenan abin da kake so ka ce wani lokacin ita ta neme shi wani lokacin ita shi ya neme ta kwarai ko da gaske Aha, to me hikima haka eh dan a nuna cewa tarayya ce kuma ibada ce sannan kowa yana da sha'awa ya mutum zai zo yi ta abun da dan uwanka shi bai da sha'awa ai bai yi ba yi ba girmamawa ba kimantawa a ciki yanzu mace malamin ta zauna kurin a gida kullum miji shine shine bawa shi zai zo yana binta yana tallalabanta shi saboda saboda maye ne shi ai ba ai babu kimantawa a ciki ai akwai kunya ai a akwai yan abubuwa da da da da, da shari'a ta tanadar mace ta rinka yi wa mijinta Mm.
na ɗaukar hankalinsa abinda za ta yi masa ya ɗan ji daɗi abinda za ta yi m- masa ya- ya ya matso kusa da ita abin- abubuwa da yawa su su matan sun sani Mm.
to amma mace sai ta zauna mala kamar azara a jingina kudan to ba dole ya ƙaurace mata ba wata ba ta da fuska ina gaya ma dalilin da yasa wasu mazan suke ƙauracewa ne Kauracewa, na'am.
ba ta da fuska me ba ta da fuska kullum a tarɓane take ba ta san dariya ba in ka ji tana dariya da ƙawayenta ne Mm.
in ka ji tana shewa da makota ne da abokanai amma mijinta in ya zo yadda ka san an mata mutuwa yanzu akwai mutumin da ya game ce gata nan ba ƙarya na mata ba ka gaya mata ka tambaye ta shekarar ta yau shekara kaza ta taɓa zuwa in tarar da ita a ɗaki na dawo na ta, ta shirya ta yi wanka ta gyara jikinta ta yi duk abin da matan kirki suke yi in zo in tarar da ita a ɗaki na yace wallahi malam kullum sai dai ni zan je in kwankwasa mata kofa don wulakanci ta tafi ta je ta yi kwanciyar ta ni zan je in bi ta kwankwasa mata kofa in nemo ta wani lokacin ta ki bude kofar wani lokacin ta ce ta yi bacci ita ta gaji Ah, to akram kallah idan ta gaji akwai ba ta da uzuri ba kenan ka ce ta gaji in ta gajin l- wannan ladabi ne tarbiya ne haka za ta gaya mai ta gaji sai ta zo ta gaya masa cewa tana da uzuri
Na'am.
ka kula da wannan Na'am.
sannan akwai wanda yake cewa kullum idan ya zo sai dai tarar da ita a- tana tare da ya dawo gida mai kwanta je ta same shi su zauna tare su ci abincin dare su yi hira tana tare da yara kullum tana kallo sai dai shi zai kira ta to ba dole ya kaurace mata ba akwai kuma kazamai wata muguwar kazama ce ta fitar hankali Mm.
ba ta da tsafta a gangan jikinta ba ta da tsafta a a shimfidarta ba ta da tsafta a abincinta ba ta da kimtsi dan abin da mata suke na gyaran jiki a a a a ba ta da shi Ka- ka ji mace tana wari ba wankan kirki ba gyaran kai ba gyaran baki ba gyaran jiki dan turare da mata suke sawa suke kyautatawa wa mazajensu ita ba ta san shi ba Mm.
yaya za a yi zo ya ya tinkari kazama yana zuwa zai ji ta ishe shi ya fita waje ya je ya ga 'yan matan zamani sun yi kwalliya sun yi kyalkyali sun yi kaza ya bude talabishin ya ga an nuna masa mata ga yadda suke kaza suke kaza suke kaza ya zo tasa ta halal din ga ta nan yadda ka san daga daga gidan daddawa ta fito ba kimtsi ba wannan yana cikin dalilai da yasa mazan suke kauracewa matansu Na'am.
to idan mun dawo kan mata din saboda lokaci Mm.
ba wannan ba ina ba ina goyon bayan su kaurace ba ne Mm.
amma a ba su uzuri duk da cewa ba daidai suka yi ba ya kamata a sa matan su gyara to su ma ya kamata su sa matan su gyara su yi musu wa'azi kamar da shari'a ta ce to amma matan su ma ya kamata su ji tsoron Allah ya kamata mai gida ya zo ya tare da gidansa a tsaftace ɗakinsa a tsaftace gidansa a tsaftace ita kanta matar tasa a tsaftace Ma- ma'ana idan yayin da ya ganta cikin tsafta da turare da kanshi ta gyara gashinta ta gyara jikinta ta yi kaza lokacin zai je yana sha'awar ya kusance ta amma za ta same ta a turbine ya zo ya same ta a cikin tsummo kara ya zo ya same ta a cikin kaza a cikin kaza Yo, ina zai yi sha'awar ya kusance ta so sannan idan mun dawo su kansu matan malam Mm.
suna kaurace wa mazajensu Na'am.
a ya ke mace ya kamata ki sani cewa idan mijinki ya miki laifi to ba kaurace masa zaki ba gaskiya to da farko akrama Allah me hukuncin mace ita kuma ta kaurace wa miji kamar yadda kai bayani nan miji annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar a cikin hadisi ingantacce duk matar da ta kaurace wa mijinta ba tare da laifi ba ba tare da laifi ba to Allah yana fushi da ita malaikun Allah suna fushi da shi da ita to wani laifi ne mace za a yi mata ta kaurace laifi yawa to shine za mu yi bayani um laifuka suna nan da yawa laifin da watakila idan ya kusance ta zai cutar da ita kaga nan gurin shari'a ba za ta bude masa masa kofa ya cutar da matarsa ba ka fahimta watakila tana da dama ta kaurace mata masa saboda ba ta da lafiya kaga akwai sababi ta kaurace masa da sababi ba ta da lafiya yanzu akwai matsala da ake samu na mata infection haka ta samu ciwo a gabanta kuma tana bukatar sha magani ta warware tukunna ko kuma wala Allah cikin asbab ko ta haihu bata gama warkewa ba da dan sauran ciwo a jikinta wani namijin bai sani ba wata mata kuma ba bayani take ba saboda kunya ko wani abu su duk wannan in ta din janye masa ta kaurace masa wannan kaga dalili za ta yi kaurace mai dalili da wasu dalilan da ba lokaci ba zai bari in fada ba to amma ina so gane akwai matan da saboda tsabar shedanci da shakiyanci kamar yadda maza suke kauracewa matansu so su ma suna kauracewa mazansu akan kudin cefane in bai bata cikakkun kudin cefane ba sai ya neme ta ya rasa a shimfidarsa kaga wannan ai wulakanci ne ai ko tana shimfidar ta ce masa ita ba za ta da bukata kwarai kuwa wallahi malam ko akwai mutumin da yake gaya mun yau ya yi aure ya kai kusan shekara uku bai taba saduwa da matarsa ba asan za ka yi mamaki wannan zancen bai taba saduwa da matarsa ba saboda me ya ce wallahi malam kullum in sun zo in dai ya neme ta to ya ga tashi hankali doke-doke da kokawa lafiya ki kalau lafiyar ta kalau me faru a'a dole wannan akwai wani shaidanci a ciki shekara biyu zuwa na uku bai santa a matsayin mace ba kuma ba wanda ya sani haka za su kwana su tashi akwai wanda da zarar sun samu damuwa to daman kawai ya je ya san inda zai kwana da zarar sun samu ɓacin rai da matarsa ba ɗakinta ba daman kafin ma ya zo mata ma rufe ɗakin barin gaya ma wallahi akwai wanda yake fada yake cewa wallahi tallahi ya sha kwana a ɗakin ƴaƴansa yasa kaga wancan satin na gaya ma na ce wannan amsar ba amsa ce da wai miji ya kaurace mata ta kaurace miji miji ya kaurace mata za ka faɗe ta kai tsaye ba yace wallahi ya sha kwanciya a ɗakin ƴaƴansa zai zo yayi bugun duniyar nan rashin mutunci mata nan ta rufe kofa kuma ɗakin ɗaya ne shine dai na da nasa ta buɗe masa ma a ɗakin ta kaurace masa a'a ta rufe ta yi bacci sai dai je kwana a ɗakin yara kai akwai wanda a ɗakin awaki ma kwana ina ji wannan ɗakin yaran ma babu da wata ƙila to wannan duk yana faruwa ko kuma misalin akwai wata matsala ta kishiya haka tana zarginsa akan wani abu akan ɗakin kishiyarta in ya zo sai ta ce masa a ka tafi wurin mata eh mu ai ba mata bane sai a gaya mai bakar magana ka je gurin wance akwai wanda aure ya yi sai ta ce masa wai irin tana cikin haushi din nan eh yanzu ai kayi aure in ka gada ma maka shekara a can ya ce shekara ta ce ka je ka shekara ya ce to shikenan ya ce za ki ga tsiya wala mala sai dai shekara kishi ne sa ta ta yanka masa wannan bakar magana shi ko yana gani ya dan auro yar amaryarsa kawai ya tare mata ana bugawa ana bugawa wai irin wai gatsali din nan abin nan ne ta masa ta ga dai wannan dai mara hankali dai bai zai fada ba ta daure sai da yi wata tara sai ta mai magana wai kai me kake nufi ne ya ce kamar ya me nake nufi ke fa kika bani shekara guda kika bani fa to dan an ce shekara to shikenan yace ashe baki da kirki shekara ta nawa da ke mun mai miki kishiya ba yace Allah bai dawo ba sai da ya share shekarar nan cir to kaga wannan akwai zalunci sannan kuma waye ya jawo ita ce
ita ce ita ce jawo yanzu wani mijin yana faɗa yana cewa kawai da ya zo sai ta rinka mai habaici yana dawowa ya yi mata kishiya ne eh ai ai mu an gama da mu mu ai lokacin mu ya ƙure ai yanzu suwa ne su ne mata ai ba fa magana ya mata ba komai ba amma ita take cusa mai bakar magana akan wai ai ita yanzu wai tunda yayi mata kishiya shikenan ita ba ta da amfani ai ba fa shi ya faɗa ba ita kuma wacce sai take jin ba dama ne so akwai irin waɗannan matsalolin na gaya maka akwai matan da wallahi tallahi malam da kayi mata ko me kai mata ko adna shai in Allah ya so da zaka neme ta ka rasa ba za ta yi alakar auren da kai ba akwai wanda aka kai Allah ya sauki abubuwan suna nema na amin akwai wanda aka kawo cewa ba ni sunan shi sharaɗi take shimfiɗa masa in kana neman kusanta ta da alaka da ni sai ka siyo tsire ko ka siyo lemo ko ka siyo kaji ko ka siyo bai sai ya zo ya kusanci matarsa ba sai ya zo da wani abu na dole akwai wanda malam wani babban malami a garin da yake gaya min matsalar ta zo gaban sa irin wannan ne ita har ka'ida take sawa ba za ka taba guri kaza ba guri kaza na ba ka to taba to da Allah malam amin da Allah malam amin ka ji wannan rashin mutunci kaga wannan ai renin hankali ne da shi- da rashin kirki ba addini bane wannan wato wannan babin ina ga ma an ka bude shi yanzu da zaka bude waya a ta kira wallahi zaka sha mamaki akwai waɗanda kuma suke sa rana sa rana sai a sati sau ɗaya ran alhamis ko ranar juma'a akwai wanda sai weekend duk a cikin matan nan ina gaya maka magana kauracewa akwai masu kauracewa mazaje wani ya ma riga ya saba ya sani kawai bai isa ya tunkari matarsa da alakar aure ba sai weekend Mm.
saboda ka'idar ta ce ita ba a kusantanta sai weekend malam ga bayani fa yayi bayani ga mutane yan uwa sai sako suke turowa akan wannan matsala ga wasu kuma suna ta kira gashi sai ka tara ka tara tambayoyin uh, zuwa wani da ba minti daya minti da aka magana to Allah sauki sai mu karasa wani satin insha Allah ka tara tambayoyin da suke da alaka din na sai mu tattauna akan su don watakila a zo mana da wani abu bako da bamu san shi ba haka yake ko wani abu da za a kara mana ilimi akai Mm.
amma ni kaina ban gama faɗan misalan da zan faɗa ba amma ina so yanzu a shirin nan mai saurare ya gane cewa maza suna ƙauracewa mata mata ma suna ƙauracewa maza Mm.
duka ɓangarorin guda biyu akwai kuma wannan maganganun da na faɗa ni na sani insha Allah cikin masu saurare akwai masu shaida wani sai ya bugo ya gaya maka Mm, ga su shagunguna nan da aka Na'am.
suna tabbatar da da irin salon da ake musu suma Allah ya sawaye don masu sauraro za mu dakata a nan sakamakon kurewar lokaci a cikin wannan shiri namu mai albarka duka duka iya abin da za mu iya kawo ku a cikin wannan shiri kenan amma kamar yadda malam dr abdullah umar usman gadon kaya ya kara maimaitawa insha Allah wani satin za mu dora akan wannan maudu'i